ɗalibo ko zo da bakin ƙarfe bai da shi idan ce ya rasu la ko zo da bakin ƙarfe ban samu ya ce maza Allah ta kai ta maka labarin nan kaga mayafin nan na duniya abin da na mallaka ce in na ba ta shi a matsayin sadaki ba ni da mayafin da zan sake lulluɓo a zurinka ya rasu la na ce rabi ne sadaki in an tsaga rabin bai rufe ta rabi bai rufe in na ce rabi sadaki ba a tsaga ba ran da na karɓa na lulluɓo na zo wurin ta ba sadaki a wani a hannun ta ba aure zala ce je lalaba cikin dangi aka lalaba dangi ma ba samu ba ce ma zala la ba samu ba ba samu ba samu ba ce to fa yanzu ya zai ce to lalle ka dai ya rasulullahi aka zauna shiru wannan mutumin sai ya hakura ya tashi zai koma ya hakura na bayan da zai ya kama ya annabi ya ce ku dawo min da shi ya dawo ya manzo Allah ya ce a Qur'ani me ka haddace ya Rasulullah ina da bakara ya ce karanta bakara ya karanta ya ce ke na baki ladan karatu kai na baka mata ta ji Allah ya bada a salati manzo Allah ya bada a bakara Muhammadu Rasulullah ta ji dan gatan Allah na gaskiya kai yanzu za ka bada auren yanka ka ce a karanta Qur'ani to sai dai ka bata sadakin kana da tabbata an karbi karatu an fi ne kada yake da tabbata ya jira kan a yi saukan ƙur'ani shi kenan na baka mata to za ka mata sadakin ne ko eh kai yanzu an maka karatun ne an maka takara yanzu za ka biya sai ka mata sadakin amma Allah ka kai zaka ce shine sadakin don annabi yayi ba wannan sunnan ya fi karfin wallahi uban mutum wannan sunnan ya fi karfin uban mutum Adamu ya shiga aljanna Allah ya ce ma Adamu Adamu askun anta wa zawjuka aljanna da kai da matan ku zauna cikin aljanna ku ci duk abin da kuke so gashi nan kyauta a aljanna ba ce fane ba ku ci komai gashi nan kyauta a me ake to available komai a ci amma da Allah Adam abin da nake so kaka kusa da wancan itacen kake kusa da wancan itacen in kai za ka zalunci kanka Adam ya ta rayuwa aljanna bai ci itacen abin da zai faru ya faru a zahiri kenan ya zuga adamu ya ci itacen a badini Allah ya ce adamu ka ci itacen haka maulan mu shawul islamu ya ce shawul islamu radiyallahu anhu ya ce Allah ne ya kira adamu ya ce ina ko ka ci itacen ta Allah ka ce kada in ci fa kuma kowa ya ji ka ce kada a ci fa kuma yanzu ka ce in ci ya ce ni na ce ka ci ya ce Allah yanzu in na ci fa ya za ya ce zan so ka zan yarda da kai ita Allah in akwai yarda ka sai a ciki Hawa'u ta ji ta haɗi Adamu ya ɗauka ya fara tauna kafin ya haɗe Allah ce mala'ika ma kare shi Allah ne ce a ci Allah ne ce a ma kare shi na rantse da Allah wallahi billahi da ni ne Adamu wannan lokacin in gaya muku gaskiya ba ɗan iccen zan ci ba iccen cin shi ba ne. Akwai alheri a cin. To da bai ci ba da za a yi gane Muhammadu ne? ayan da ba a haihuwa to shi yasa dani ne adamu na rantse da Allah ba dan iccen ba iccen ba sai na cinye shi in ina iya dauko da kwanshi in taho duniya wala da na dauke shi na kawo shi to tun akwai alheri a cin ba sai a ci ba ya ce Allah in nace za ka yarda da ni ya ce zan yarda da kai shi yasa Allah da kanshi da ya ce fa asa adamu rabbahu fa gawa fa taba alaihi wa tabahu Allah ya karɓi tuban shi ya ma zaɓe shi yana son sa ashe ka gane cewa dama aiki ne aka sa shi an ba shi contract ya gama don haka an biya shi yanzu Allah ya zaɓe shi haka mai cita ce haka nan ya cita ce Allah ce to a fito da kai Adam da Hawwa'un da ta ci domin za ta fara haila ba za a yi aljanna ba ba haila aljanna da shi shedan nan da macijiyar da ta ɗauki shedan ta shigar da shi aljanna kowa ya ta kafa aka gurgo adamu ya jira a indiya aka jefo hawa wuta jira a jidda ya sa hausa suke cewa mai jidda shedan aka wullo shi ya kulla a najadu ya sa ka dace mutum tsohon najadu kakka ya zaka je kusa da shi a to ai ainihin dattijan najadu shedan ne shi ne tsohon najadu shi ya tara zuwa ita macijin aka jefa ta badila rage to shi kenan kuma ai magana ya kare adamu sai dai shekara arba'in yana neman hawa'u bai ganta ba ba ta gan shi ba adamu yana nema yana nema yana nema rannan ya zo arfa ya zo arfa sai ya hange ta ita ma sai ta hange shi za ka sunan wurin asali ba arfa ba ne ta arrafa sun gano juna adamu ya ga hawa wa wata ga adamu sai ya tsaya ita ma sai ta tsaya sai Allah ce to zuwa ku duk wanda ya zo ya tsaya tsayuwan ai kawai maulidin adamu ne tsayuwan arfa duk wanda ka ga yaje yana tsayuwan arfa maulidin adamu ne to kai maulidin adamu ma balle na Muhammadu Rasulullahi ana maganar manzani ulul azami na rusul ba amma kawo adamu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi nuhu annabi ba annabi musa annabi isa su ne ulul azami na rusul to ne tsammanin ka shikenan kuma sai a ita maulidin adamu ba na annabi muhammadu in ka je kana jifar jamra kana maulidin annabi ibrahim ne ka je kana me ake cewa sa'i tsakanin safa da marwa maulidin hajara ce mahaifi annabi isma'ila ha to kuma shi annabi muhammadu sai a fanna shi وكنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ina baka labarin manzanni don ka samu natsuwa ya rasulullahi annabi a bashi labarin wani annabi dunya natsu sai kuma a ce ba labarin wani annabi da ba kuma ana so ka natsu sai na waka natsu adamu alayhi salatu wassalam ya nemi matarsa a karshe sun haɗu a arfa da da suna wurin ta arfa sun gane juna adamu ya hangi hawa hawa daga adamu kamar za ta rungo sai ta suna kada ya rena ta sai ta zauna sai ta zauna a wurin shi kuma adamu sai zo da gudu ya ce kai wallahi na dade ina neman kina wahala ta ce ni kan suna ta sauke na nan zaune ba ma damu da sai mun haɗu ba haɗu ita ba damu da sai an haɗu ba adamu ne ya mutu a cewanta malamai suka ce da adamu lokacin shi ma ya zuce ya juya mutuwa za ta yi saboda bala'in shaukin ta ne amma haka kawai sai ta ce ai zama zama ba ko ganin shi ba ta damu da neman shi ba alhalin kafa ta duya babbashe ta yi farin kafa saboda neman shi annabi adam alaihi salatu wassalam ya dauke ta sai mai da ita indiya domin can Allah ya sauke shi ta haihuwa hamsin kuma ƴaƴa biyu biyu ƴaƴanta ɗari kowanne mace da namiji na ɗauki cikin ɗaya na ɗaya sai a ɗauka a haɗa da macen ta biyu a ɗauki namijin na biyu a haɗa da macen ta farko sai a ɗaura aure haka adamu ta haɗa aure ta haɗa aure ta haɗa aure haka zo kan kabila da habila kabila za a ba shi ɗan uwar habila habila za a ba shi ɗan uwar kabila sai kabila ya ce to ba wanda kuma ya isa shi sai dai a ba shi matar da suka fito ciki daya adamu ya ce ba haka Allah ya sa ni ba ni ya ce in dinga sabawa ne in ɗauki wancan in ba wannan ɗauki wannan in ba wancan ya ce to lalle wannan kan ba wanda ya isa ce ba za ta za a yi ba rigima dai da yawa sai aka ce to za a yi ƙuri'a wanda Allah ya zaɓa shi za a ba to me ya za a yi ya ce taƙarrubi za a yi ta kawo wani abu ka aji habila ya kawo wani abu ya aji wanda Allah ya ɗauki nashi shi aka zaɓa shi za a ba ɗan uwarka habila ya kawo damin dawa bayan ya kusa sussuke shi dan kam ya ke cewa soshe soshe dawa dawa habila ya kawo rago kosashe ya aji da wuta ta zo daga sama sai ta ɗauki ragon kaga an zaɓi nawa habila habila ya ce la'akatu lannaka ya ce za a kashe ni kuma to ka sani kai in ka zo kashe ni ka zo kisan ni ba zan kashe ka ba ina a kafin rabbul alamin ina tsoron Allah in ka kashe ni kuma in gaya ma gaskiya za ka ɗauki laifi na da laifinka kai za ka zama ɗan wuta ya ce oho dai ma ne zan kashe ka ya ce kai za a ɗauki naka abin na wai cikin na ma ya taƙa Allahu min al-muttaqina Allah yana zaɓen mai tsoron sa ya ce to ba damuwa za mu haɗu sai kyali dama duk shekara Adamu zai je aikin hajji dawo wata rana wani sahabi ya ce ya rasulullahi Adamu zai je aikin hajji din nan wani irin doki yake yawa wanda Allah ce doki kuma ya dauki adam to ai ba giwar da za ta dauki adam ba dai doki tsawon zira'i su lafiya ne da kafar da yake zuwa amma ba inda adam yake takawa a rana daya wuni daya kai sai kai wata uku ba kai ba a to ai shi tafiya sa dogo kai tsawon shi kadar ya ishe ka ka auna annabi adam da kafa yake zuwa aikin hajji ya dawo adadin rayuwar nan sai dai shekarar ɗari tara da sittin a ƙasa kuma duk shekara zai je aikin haji ya je kafin ya dawo habila ya yanka habila da ya kashe habila kuma ya rasa yadda zai da gawa Allah ya aiko su hankaki guda biyu ɗaya ya kashe ɗaya ya tona rami ya binne habila ya ce oh kai tona in kasa yin yadda hankaka yayi shi ma sai ya kara mai bin habila adamu ya dawo ba habila ya neme shi babu da ya roƙi Allah Allah ya tabbatar masa an kashe habila ya nemi ina jinin yake aka nuna mai ya matsa ya ga jinin sai ya roƙi Allah ya ce Allah daga yau ina neman alfarma kada ƙasa ta ƙara shan jini to daga wannan ranar har tashin kiyama ƙasa ba ta shan jini ko kaza ka yanka sai dai jinin ya taru ya bushe amma ba zai ƙasa ba in kai takaman ka kai miwa yau ne za ka yanka sa ka haƙa rami ka yanka ka binni to inda damina ne duk wani ruwa sai ka ga jinin na fitowa ba zai taɓa kushe a ciki ba sai ya fita ba dai tsabin wayo ba to fitowa zai adam alayhi salatu wassalam suka kama roƙo Allah Allah ya kawo musu masaya sai Hawwa ta ɗauki ciki da su ɗau ciki sai ta haifi ɗa ƙwara ɗaya shi sunan ɗan shi su ko shi tu bambancin ƙira'a ne in za ka karanta da warash shitu in za ka karanta da haf shisu duka yayi amma asalin sunan shi da larabci fatsa'u kyauta wannan kyauta ce ta Allah shine shisu din shitu alaihi salatu wassalam ya girma sai da ya kai shekara arba'in na yanke wasu abubuwa da yawa domin lokacin da Allah ya ci Adamu ya sanya masa hasken manzon Allah a baya mala'iku tsayawa suke ta bayan Adamu suna kallon hasken manzon Allah sai da adamu ya tambayi Allah dan Allah Allah me matsalan mala'iku da ke tsaya min a baya yace suna kallon hasken annabi na ne annabi Muhammadu yace Allah ban son tsayuwarsu a baya a mai da su gaba sai Allah ya dauke hasken daga kamar yake cewa daga tsakon Adamu sai aka mai da shi goshin Adamu sai suna tsaya ta gaba yace Allah ni don Allah ba za a samu hasken inda zan gani ba sai Allah ya dauke hasken daga goshi sai aka sanya mai asabaha wannan ya zama nuni sai adamu yana jin yatsan na tasbihi hasken na tasbihi min ya saba adamu na yi manzon Allah na yi adamu na yi sai adamu ya roƙi Allah ce washin Allah hasken na shi kadai ne ko akwai saura ya ce shi ɗaya ne sai dai hasken sabansa su hudu Allah ya ce su ma a sanya mu a sauran yatsuna aka ɗauki hasken sai bi abakar aka sa a wusta wannan yatsa ta tsakiya aka ɗauki hasken sai bi umaru aka sa a bin sau aka ɗauki hasken sai bi usman aka sa a bin sau aka ɗauki hasken alibin abi ɗalib aka sa a ibrahama ƙur'ani ya faɗa mana tun kafin zuwa ƙur'ani tare suke don Allah yana cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhiru ala din kullihi ko wa kafa billahi shahida muhammadur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ni mufassara muhammadur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to in zaka fassara me zaka ce sai ce wallazina ma'ahu to wallazina ma'ahu din shine abin lura waye wallazina ma'ahu abakar iz qala li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana yace ma abokinsa iz qala li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana manzon Allah da zai bar gida Makka zai hijira zuwa Madina da Abakar ya fita su biyu da za su shiga kogo su biyu ne sai da za su zo Kuba su biyu ne haka suke ganin su da an ga manzon Allah wanda ba a gani na biyu Abubakar ba ma nan ne kadai ba abun mamakin Abubakar da manzon Allah ya zo ya zama manzo yayi wa'azi shine farkon mai wa'azi manzon Allah mai wa'azi na biyu Abubakar don manzon Allah yana kiran Abubakar da ya mai yana ce masa kaji kaji Allah ya kona annabi ya ce na yadda ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah manzon Allah ya ce ban taɓa faɗa mu wani ba sai na ga ya jim amma ban da Abubakar ina faɗa masa kalmar shahada abakar na gaba kalmar shahada bai zauna bai tashi shi ma zuwa wazi ya je ya kira usman bin affan usman bin affan kana ganin hunkin nan suna da amfani ce wallahi na san ba su da shi to ba ka zo baka ji annabi muhammad ya ce me ya kawo ya ce an ba shi annabta manzon allah ne ya san yi in bi shi ya ce ce ne ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ya faɗa ya kawo manzon allah abdurrahman bin aufi abakar ne ya kawo shi sa'ad bin abu al-waqasim abakar ne ya kawo shi sai da abakar ya kawo manzon Allah mutum biyar a jibri shine farkon wa'azi daga manzon Allah shine na biyu kaza isqal lisahibi wallazina ma'ahu idan ka wuce nan da ya shiga Madina tare da manzon Allah manzon Allah yana gama rayuwa da ya wafati halifan shi na farko sai da abakar ne wallazina ma'ahu da manzon Allah ya fati aka binne shi a rauda na biyo shi na kusa da shi a bakar ne wallazina ma'ahu in za a tashi alkiyama wanda manzon Allah in ya tashi zai tashi abakar ne wallazina ma'ahu manzon Allah da ya rungumi abakar da Umar ya ce haka za na haya wa haka za na mutu wa haka za na bu'as haka za mu rayu haka za mu tashi haka za haka za mu mutu haka za mu tashi har yanzu suna tare da ka je kusa da kafan manzo Allah bakar ne auren kana zuwa kusa da kafan Umaru kusa da kafan Abakar Umaru ne auren ka ce kana faɗa da irin wannan mutane ka shiga uku ba ruwanka in an ce sun yi wani rigima su yi abin su sun isa su yi ne da ni da kai ba mu isa ba mu yi ta musu addu'a kawai Allah ya saka musu da alheri Abakar shine wallazina ma'abudin da Allah ya ce ashidda Allah kufar yana nufin Umaru ne ya fi kowa tsananta makafiri shi ne kadai lokacin da ya musulunta yana musulunta Allah ta'ala yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullahi to magana ya kare fa magana ya kare za karfafe ka da Umar din nan to magana ya kare manzo Allah Umar ya zo ya ce ya rasulullahi wai mu ne da gaskiya ko Allah ya ce wallahi Umar mu ne da gaskiya ce mu ne da gaskiya ce mu ne da gaskiya ce ce to tunda muna da gaskiya ba zan yi addini a koyi ba sanda ma ba ni da gaskiya ba koyi ba balle yanzu manzo Allah ya fita kawai a fita kawai shi yasa lokacin da aka fara fitowa ana la ila illa a kan titi umaru ne a gaba hamza ne a baya sauran musulmai na tsakiya in ka bullo ta gaban ka ga umaru sai ka kauce in ka zo ta baya da gudu sai ka ga hamza sai ka canza akwai matsala ka shiga mana ka gane abin da zai faru hamzan da zai bi zaki da gudu ya kame dan san mahaifin na ta ne fa ka san kuwa gidansu karfin su da mani haka sai dai abakar umar radiyallahu anhu shi yasa idan ka kalli umar kai tsaye shi na shidda wa alal kufari wani munafiki da wani kafiri sun zo wani shari'a gaban manzon Allah da annabi ya kalli abu sallallahu alaihi wasallam ya gama tantance abu sai gane wancan bai yahuda shine da gaskiya sai manzon Allah ya hukunta ya ce a bashi kayan shi ana fita munafiki ya ce bai yarda da wannan hukunci na annabi ba ce to ai sai a je wurin abakar aka je wurin abakar aka faɗi maganganu aka faɗi komi abakar ya auna ya ce bai hule ne da gaskiya ba shi kayan shi suna fita ya ce wannan hukuncin bai yi ba ce mu je wurin umaru za ka je gaban umaru kaza kaza kaza ya ce a to ku je wurin manzo Allah mana ai mun je kajiyar da muka yi kajiyar da aka yi wurin abakar ta annabi ya hukunci baka yadda bai ce wallahi ban yadda bai ce to ina zuwa sai umaru ya shiga gida ya dauko ta kuma yana zuwa sai sari ma munafiki kai pat ya ce bai hude dauki kayanka ya sare mai kai ya gama tsalle-tsallen shi yanzu jini ya gama faduwa ya gama kai da dawowa ya mutu da ya taba ya ji jikin shi ya san ya ce haka ake hukunta wanda bai ji da hukuncin annabi ba a shi ta walar kufari sahabbai duk wanda zai hijira ya koma madina sai dai ya kuya kai ba sahabbai ba hada sayyidina rasulullahi ya sulale ne amma ranar da umaru zai fita la ilaha illallah wallahi da umaru zai fita ka za abin da ya yi wa mutane sai umaru ya hau doki ya ɗauki takobi ya sagari ya ɗauki ɗansa abdullahi ya sa a gaban dokin ya zaburo dokin ya zo gaban ɗakin ƙaba inda dandalin da kafiran ke zaune ya ce na ji ana cewa ba za a bar kowa ya bi manzon Allah ba wanda ya kashe wanda zai yi fita hijira za a ba shi raƙumi kaza ko to ni umaru yau zan yi ni umaru yau zan yi wanda ya matsi ya ga ‘ya'yan sun zama marayu ya taro ni ta gaba wanda ke so uwarsa ta rasa ɗanta ya tare ni ta gaba wanda yake so matarsa ta zama gwamnuwa da Allah tara umaru a gaba umaru zai fita kenan amma umaru ya tada kura ya wuce kai kaga wanda ya bi shi a shiga alal kufari rahama'u bainahu usman bin affan rahama'u bainahu usman bin affan shi Usman bin Affan ya fi kowa tausayi ya fi kowa kunya kai har Allah yana kunyan Usman in ji manzon Allah in ka jance tarahum ruk'an sujadan yaftahuna fadlan min Allah wa rilwana sai ji ali shi yake da yawan sujada yawan karatu yawan kaza amma tausayi kuma ma Usman ga mutanen nan guda hudu da Allah ya gama lissafi da ya ce فشدار الكفار وما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يجي سيماهم في وجوههم من اثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كذا تم التوراة الانجيل يزود بيانا سورة waɗannan ɗin Allah ne ya zaɓa wa manzon Allah abokan aiki sai yau wani ya tumure ce wai saboda su wani suna zagin abubakar bai zagi ali ina ruwanka wani sai ya ce wai bare zagi umar ko ya zagi abakar kai ko billahi allazi la ilaha illa huwa kadima Allah da zagin abakar ko umar ko ali to kuna da zaka yi abin da Allah wani aljanni ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musulunta so gaisa yana zuwa wurin manzon Allah yana daukan karatu sai a kwana biyu manzon Allah bai ganshi ba da ka ji ma sai ya dawo sai annabi ya ganshi ya ce ah kwana biyu na je daga nan kai ce wallahi na je can wani dutse da kake jin Allah yana cewa qaftun nan akwai yayi wa'ana a wurin ina da 'ya'ya a wurin na je ya ce to da na dawo shi ne daga wani abin mamaki manzo Allah nake so tambaye ka manzo Allah ce me wani abin mamaki da ka gani ya ce wallahi wani na gani a saman dutse yana addu'a ya ce me kaje yana roƙo yana cewa Allah na yadda da duk azaban da za ka yi min ka yi amma takka mun azaban mutumin da ya zagi sahabin annabi na yadda da azaba da za ka yi kai amma kakkanin azaba irin azaba da za ka ma wanda ya zagi sahabin annabi da ta wani abu shi ne tsari mamakin mazala na matsin zuwan nan muka sun tambayi ka ce to ka san ka ga mai addu'a ne ce ka san shi ce a ce shedan ke shedan ma bai so Allah ya masa azaban wanda ya zagi annabi sahabin annabi to kai kuma kai ka zarge shi kai sai ka kai za mu azaban kenan fa wallahi sabon annabi sun fi karfin zagi wallahi sun fi karfin zagi abin da suka yi ba kai ba ba za ka yi ba kuma misali misali kafin ci gaba da karatun nan a ce abakar da gaskiya ya kuskure yanzu kake faɗa za ka iya gyara kuskuren da ya faru da ya wuce zagin da kake mai zai daɗaɗa ran waɗanda suka yi faɗan da shi a baya yanzu suna ina su ma ba ka rayu da shi ba balle ka sa takobi ka mai da shi a daidai ka sa harshe kuma kana zagi wannan akwai ganganci kawai mu kyale wannan matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shi ya girma ya auri mata sai Allah ya dauki hasken nan dake jikin Adamu sai aka maida shi a jikokin shi to aka haifi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam tsakanin Nuhu tsakanin annabi adamu zuwa annabi nuhu akwai shekara dubu daya an haifi annabi nuhu annabi nuhu ya samu annabta sai aka ɗauki hasken sai aka maida jikin nuhu nuhu alaihi salatu wasalam hasken manzon allah ne a tare da shi shi yasa da ya shiga jirgin nan na ruwa bai nutsa ba kar ka manta ruwan don ka gane masifa ce ta sama yana zubowa sanyin na saman ya ji kankara ta ƙasan yana ƙulƙulowa raɗaɗin zafin shi a wuta amma nuhu yana tsakiya bai nutse ba don akwai hasken manzon Allah a wurin manzon Allah ne ke tare da shi zaka ba zai nutse ba manzon Allah yana tare da shi ba za a samu matsala ba da jirgin ya tsaya shi ma nuhu bai ƙara haihuwa ba hasken da ke tare da nuhu sai koma jikin samu ɗan annabi nuhu zaman shi a jikinsa ya haifi larabawa da wasu turawa da makamantansu ya rayu a zuri'ansa ya ka samu annabi ibrahim tsakanin ibrahim tsakanin nuhu zuwa ibrahim an cinye shekara dubu yana tare da wannan haske annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai allah ya bashi kariya domin shi ma annabi ibrahim ya sha gwagwarmaya don tun yana jariri ake nema a kashe shi bai kasu ba annabi ibrahim ya girma annabi ibrahim ya aure annabi ibrahim ya shekaru wurin ɗari amma bai haihu ba yana tare da matarsa sunanta asaratu asaratu ku ji ba asaratu ba asaratu fassaranta a kima mara haihuwa shi ko sura yana tasiri annabi ibrahim kuma shi gayur mutum ne mai bala'in kishi sannan sai haɗu da matsalar na maruzu ya an kwace masa mata an shigar da ita lungu shi kuma da maruzu duk matan da ya gani mai kyau so yake lalata da ita sai Allah ya buɗa ma na Ibrahim yana ganin duk abin da ake duk lokacin da namaru zai miƙa hannu zai taɓa ta sai a mafi sai a shanye shi to sai ya haƙura don kada ta fito ta tafi a banza bai ba ta baiwa ba za a gane mai kori ba sai ba ta hajara da ta tafi da hajara sai ta ce ibrahim ba mu haihu ba na baka wannan baiwa kila allah ya zuta mu da ɗa da bidin annabi ibrahim ya taɓa hajara sai ta samu ciki ta ta haifi isma'ila haihuwar Ismaila ba da daɗewa ba sai Jibrilu ya zo ya gaya ma manzon Allah Ibrahim sunan matarsa ba a Saratu ba Saratu aka cire Aliyu sunanta Saratu ta da za ka mai bishara da za ta haihu sai ta haifi ɗa sunansa Ishaq Ishaqan ya fara tasowa Ismaila idan ya ga Ishaq ya ba daidai ba sai faɗe shi ita kuma Saratu ta ce ba zan zauna da baiwa ɗanta na cutan ɗana ba a fitar da su ya lace ma nabi ibrahim to kaka ci amanan saratu ɗauke hajara wuce da ita a je ta a makka ya ka ɗauki hajara da isma'ila ya kai su makka sai aka aji lokacin ba komai kurmi ɗan guzurinsu da ya ƙare don lokacin da ibrahim ya aje su zai juya ya jama ta ce ya Ibrahim nan baka tafi gabar mu ya shiru nan baka tafi gabar mu ya daga kai ma'ana eh ha me ta me ta me za mu ci ba Ibrahim ya shiru ya ki mata magana sai ta ce rashin Ibrahim Allah ne ce kai haka sai mata eh sai ta wato tunda Allah ne zai kawo zai cuce mu ba eh Allah ne ce ko je ka kawai Annabi Ibrahim ya tafi dan ruwan da suke da shi abinci ya kare ga Ismaila na kuka yana buga kafa a ƙasa ba ruwa ba abinci to nan ne ta yi safa da marwa ta hau safa ta leƙa ta hau marwa ta leƙa to wannan shine dalilin safa da marwa alhamdulillah Hajara tana hawa safa ta leƙa ko za ta samu ruwa ta koma marwa ta leƙa ko za ta samu ruwa to kai ma da kai aikin hajji yanzu kai maulidin sa wannan Hajara din za ka ce a kama maulidin Hajara shine safa da marwa shi ko Ismaila inda yake buga kafa sai Allah ya kulla mai da ruwan zanzan da ya zo sai ruwan na budewa ya jarta ta ba haka za a yi ba sai tana gyara ma ruwan wuri tana cewa zam zam zam ma'ana taru taru taru maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi Allah ji dan hajara ba tun ita ba da ruwan ya lashe duniya amma da ta yi masa kuri ta ce tsaya zam zam zam zam sai zama zamzam sai zauna wuri daya hajara da ismail suka ci gaba da rayuwa to akwai tsuntsayen da duk inda ajiyar su akwai ruwa fatakin da ke wuce suna ganin tsuntsayen sai suka nemi za su dinga sauka dalilin da makka ta fara zama gari kenan ta ka fara zama gari wasu suna zama wasu suna zama ismail ya yi girma sai ga wata mata yana so sai aura ibrahim da ya zo wuce ya gani suka yi magana da ita yace irin yanayin lafazin ta ko tura asirin mai gida sai yace da Allah gashi na zo ban ga mijinki ba amma an ya dace ce canza kyauran gidansa ba kyau sai ya tafi yanzu da wata ce kai na ga wani tsoho mai iya yi me kama kaza me kama kaza wai cewa yake in ka zo ka canza kyauran gidanka yace haka yace tace haka yace yace to abin da yake nufi da sake ki je ki gida na sake ki shi kuwa tsohon da nake cewa da iya yi mahaifina ne Ismaila ya zo mutum zai amfani ya lalace ma nan Ibrahim kuma a yanka shi. A yanka ai a yanka. Tauba. Annabi Ibrahim ya zawo ya gaya ma Ismaila cewa inni ara fi manami anni albahu ka fanzur ma satara. Na gani a mafarki na yanka ka dan Allah ya kike ganin zari. Ya ce ya bati ifal ma tumar ya abin da Allah ya ce kai zaka ji duniya insha Allah min as-sabirina insha Allah zaka same ni cikin masu hakuri wallahu shawul islam wa sa'adatul anam shawul islam radiyallahu anhu yace Isma'ila ya ci alfarma ne na zaka ji duniya insha Allah mina min as-sabirina bai ce sabiran ba yace abin da yasa Musa ya kasa cin jarabawa zaka ji duniya insha Allah sabiran wala asilaka amra ya ce za ka same ni mai haƙuri ne ba cikin masu haƙuri ba isma'ila ya ce za a same cikin masu haƙuri albarkacin jam'i ya ci jaraba in kana son karatu ka je wurin shau shi kenan karatu ya ƙare ya shi warware komi yake ya wuce Allah ya saka mu shi Ibrahim da alkhairi Annabi Ismail aka zo yanka shin za a yanka Allah yana ce ma wuka to kafa ki yanka aka goga ba ta kama ba Annabi Ibrahim yana cewa wuka ki yanka Allah yana ta kashe dinki Annabi Ibrahim ya hasala ya ga ta yanka ya buga ta da ƙasa ya ce ina ki yanka ba ta yanka ba sai Allah ya ba ta dama sai ta yi magana ce Ibrahim shi Khalilu ne ke cewa a yanka shi Jalilu yana cewa kada a yanka shin maganan nan na Jalilu za a ɗauka ko na Khalilu ka san Jalilu ko Allah ke nan shi ko Khalilu Ibrahim ne ke ne to wallahi ba wanda ya Zaka na ɗauki maganan Jalilu to annabi Ibrahim ya rufe ido kafin ya bude an kawo rago wannan ragon nan na Habila sai Allah ya ce ma Jibril ɗauko ka kawo ma Ibrahim wa fadaina mu fi zabatin azim na bashi Isma'il da abin yanka mai girma ko mai daraja ya kawo rago sai a kwantar sai aka yanka shi ne annabi bayan farko wanda da ya yanka ya buɗe ido ya ga jini ya ce Allahu akbar sai ya zama an yanka rago a madadin Isma'ila Isma'il ya ci gaba da rayuwa ya haifi ƴaƴa a ƴaƴansa aka samu Bani Hashim shi Hashim asalin sunansa Abu ka duba cikin wani littafi wanda Muhammadu Rida ya rubuta sunan littafi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zallan magana manzon Allah ne sunansa Amu abin da yasa ake kiran shi Hashim shine matsalan da ya faru wanda Allah yake gaya ma Qurayshawa bi ilafin Quraysh ila bihim rahilata shita'i wa sayf wa liya'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf lokacin da yunwa ya dame su hashimu shi ke fita ya yi fataucin abinci ya zo ya raba to ma'anan hashimu mai rabon abinci shi ne wannan da ya wuce yana raba da biyu hashimu ke yana kiran shi hashimu hashimu ya rayu amma da hasken manzon Allah a goshinsa dutse ma ya gani sallama take mai dabba a daji sallama take mai a sai gane matsalan ba tashi bace ya auri mata ya aiki ƴaƴa wurin guda takwas amma hasken nan nan da ya dawo yana yana da wafi a ɗakin ɗaba yana roƙon Allah sai bacci ya ɗauke shi sai ya mafarki aka ce ya je wani gari ana kiran garin ya saliba ya auri wata mata sunanta a Salma binti Amru in ya aure ta hasken zai sauka asalin sunan Madina a lokacin ya saliba Madina bata samu suna Madina ba sai da manzon Allah ya zo Madina aka cire mata ya sani ba aka mai da ita madinatul munawwa ay tanawwarat bi nur muhammadan ta yi haske ne da hasken sayyidina rasulullahi ah wa ake cewa a shi hashimun da ya dauki dan uwan da ya je madina sai ya nemo salma ya ga salma sai ya aure salma ya zauna da salma da ya kwana uku ba a madina sai ya tafi sham tafiyarsa sham kenan sai ya rasu nan kwana uku da ya yi salma ta ɗau ciki da ta yi gida ya ka samu ɗan suna shaibatul hamdi shi ma dubo wannan littafin na muhammadu rida na wanda aka rubuta muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka ji abu abdul mutallib sunansa shaibatul hamdi shaibatul hamdi ya taso ya fara girma jarumi jarumi ne na gaske kai wasu abubuwan na shari'a musulunci a yau maganan shi Allah ya gai maganan yayi aka buga mata stamp in mutum ya sata a yanke mai hannu wanda ya fara wannan hukuncin shine Abdul Muttalib in mutum ya zina masa tulala Abdul Muttalib ne fara akwai su hukunce hukunce haka duk Abdul Muttalib ne fara duk kafin zuwa shari'a da shari'a ta zo Allah ya ga ta kai manzo Allah akwai fikira sai aka buga stamp aka sa hannu ya abun yayi shebatu hamdu ya tasa shi hashim yana da wani dan uwa ana kiran dan uwan muqallib muqallib shi muqallib din shi yazo madina ya dauki shebatu hamdu ya dawo da shi makka dawo da shi makka da ne shine yace idan na ce kai dan hashimu ne zaka samu matsala din yana da wasu yayan in na zo madina zan ce so ka na ka yadda kai bawa ne amma ni ba zan mai da kai bawa ba da ya dauko shi aka da muqallib ina ka samu yaro ce ishtaraitu gusoro shi dai a ce oh abdul mutallib to sai ya fita daga shi bada hamdu sai da abdul mutallib abdul mutallib ya girma ya girma sai ya zama ya yi aure ya haifi ya'ya amma mata amma da ya kwanta bacci sai a dinga ce masa ya haɗa ruwan zanzan domin dama lokaci ba lokaci ruwan sai kadi sai a neme shi a rasa sai kulla a wani wuri wanda Allah ya da shi a zamanin shi zai haɗa sai ruwan ya dawo sai Allah ya da yadda Abdul Muttalib shi zai haɗa ya haɗa mutanen maka suka ce ba wanda isa sai dai a yi tarayya ya ce a'a ni Allah ya ce in yi ni ɗaya ne to nan ne da rigima ya yi rigima ya ka ce to sai dai a je ko a yi tambaya an ta tambaya ana tafiya za a tafi inda za a yi tambayan aka inda me ake ce mai sahara ba ruwa ba ruwa to su kuma nan ba su da ruwa ya ka ce to kowa ya haƙa rami a gabansa in ya samu ruwa ya sha in bai samu ba mutuwa ta zo a tura shi a mai da ƙasa inda ba za a samu ruwa ba kowa ya karami bai samu ruwa ba abin waɗanda bai ya karamin ba kowa ya jika ta yana jiran mutuwa ya ce to a tashi mana a dan motsa ko Allah zai bada mafita daga wannan da aka yi da fatar raƙumin Abdul Muttalib ya darjiya shi kawai zai ruwa kun kai Abdul Muttalib mun yi kuskure da muka yi jariya da wanda ya baka ruwa a Sahara shi ya baka ruwa a Makka mu sha ruwa mu koma mu koma aka sha ruwa a koma aka bama abdul mutallib ya haɗa rijiyarsa da banza ya yi ƴaƴa ana masa goyon haihuwar mata ya ce Allah ya bashi ƴaƴa in ya bashi maza goma zai yanka ɗaya saboda Allah to sai fara samun ƴaƴa maza sa ƴaƴa maza sai ya haifi goma su hamza su abba su abu la duk suna ciki sai da ya haifi ɗa ɗa ɗa ɗa namiji sai da ya haifi goma na goma shine abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haife shi kuma sai ga hasken annabta a tare da abdullahi amma duk wanda ya gan su kuma a ƴaƴan abdulmutallib ba wanda ake jin ana so kamar abdullahi din
barka da zuwa shirin wasu barka da zuwa Allah ya kara ya ce bi ku dai sai ya zama ba wanda ake so kamar abdullahi shonin ma abdullahi ma yake annabi sallallahu alaihi wasallam din ya tasa ya fara girma sai ya zama sai ya zama shi abdulmutallib yana mafarkin yanka ɗansa sai ya gane alkawarin da yamma Allah ake so ya cika sai ya tara ƴaƴan zai ƙura'a za a yanka wanda za a yanka an yi ƙura'a sai ƙura'a ta faɗi kan abdullahi an ƙara ƙura'a ƙura'a kan abdullahi duk ƙura'an da aka yi abdullahi dai take nunawa sai da za a yanka abdullahi yan uwa kuma suka ce ba za a yanka abdullahi ba sai dai a yi fansa da raƙuma ce to a yi fansar ya ka sa rakumi goma da sunan abdullahi aka ce za a yi kura sai kura ta faɗi kan abdullahi ba dai da sa rakuma ba sai da aka sa rakumi ɗari sai kura ta faɗi a kan rakuman aka soke rakuma aka yi sadaka da nama aka fan nama dabbar daji ta ci mutum ya ci kowa ya ci babu komai aka bar abdullahi abdullahi bai fi shekara sha bakwai sha takwas ba sai mata kuma suna son shi wannan ta ce tana so wancan tana so wancan tana so ga amina a madina maza na so shi abdullahi nan bai son kowa can amina ba ta son kowa to wata mata in ka duba alwarar muhammadiyya na imamu yusuf da bahani ya kawo sunanta sunanta fadima binta naufalin ta zo ta samu abdullahi mahaifin manzon allah ta ce don allah abdullahi ka taimake ni ka yi zina da ni so daya in kai zina da ni ɗaya zan ba ka raƙumi zan ba ka raƙumi ɗari adadin fansar rayuwarka da aka yi ka sa bin abdullahi faɗa ammal haramun falmamatu dunahu wal hillu la jalla fastabinahu duk wanda yake cewa abdullahi ba aljanna yake ba a yau kowaye kowaye ban cire ma kowa hula ba dan ubansa ka duka ka gane ko idan mace nunanniya ja kosasshiya ta kira shi a gefe yar mai kuɗi ko mai kuɗi ta ce aka rama kallahu na daɗe wallahi gemun ka yana burge ba ma abin da yake ƙara ta mun da hankali na kalle ka na ga yadda kake daga wannan ka yayi kyau don Allah aka rama kallahu ka yanzu da ni so sai zan baka dubu ɗari biyar a yi sa'a bai da kuɗi ka sa'a bai da zai ce astaghfirullah astaghfirullah allahumma tutabirul mahzurat kaji ya ce bari ko in kaji ya ce gafirla ta gafirla kaji ya ce lalura ta tafi wal mahazzurati wai abin nan lalura tana halatta haram to zai yi kenan wallahi in ka je na Allah nura tu tubihul mahdurat to billahi ladhi zai yi ko kare ba wai an ce Abdullahi kai yace wallahi gara in mutu dan aikata haramu mutuwa ta ji mini sauki daga aikata haramu Abdullahi ya ga ba za a yi ba mata so ga dole sai an yi sai je samu mahaifiyarsa Fadima ya ce ki nema mini aure na mace mai asali yar dangi kyakkyawa ma'abociya kunya ina so in yi aure mahaifiyar ta kalle ta ce hukun wa karamatan ya waladi kai ma da wannan shawara mai kyau ta dinga zagaye matan laraba ba ta gama can da ta yi daidai da ake abdullahi ne ya aure ta ba yadda ta iso madina sai ta ga amina ta shi kenan magana ya kare yanzu na ga matan aure a ɗana da ta zo ta faɗa fa a gida abdulmutallib ya ɗibi ƴaƴan uwa sai aka yi madina an yi madina iyayen amina sun gan abdullahi da daddare su kai dan can shi ya kai to wallahi ba dai amina ta ce ba ta so ba sai dai mu tsoron mu kada shi kuma ya ganta ya ce ba ta yi ba amma amina ba ta ansa to Allah ka sa Allah Allah Allah ka sa in ya ganta ta ya yarda da ita haka kwana gari ya waye kafin gari ya waye Allah ya sa mala'ika jibril ya kara ma amina sai ce aka ja mata hanci aka gyara giran ido aka gyara suman kanta aka yi mata komai aka fesa ta daidai gari ya waye ta fito abdullahi ya fito aka ce abdullahi ka ganta ba kana son ta ko yace ina so amina wanda ya liki sai ta shiru ka san mace ba ta ba ta yanzu ba ta da in tana son mace shiru take sai yanzu tsaf mace da kanta za ka tana da bukatun aurenta wanda ya sabar bayan aure na ranar juma'a na da fati sai da kanti kun yi haɗa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta ce aka ce amina yayi sai ta shi amina duba da kyau yayi sai ta koma gida da gudu alamun ta yadda malamin sala ya ce wurin budurwa izinin ta shiru bazawara ta ce ina so a sun turi da ka ji an ce kaza a yi shiru an yadda da abin da aka faɗa aka ce to ai yanzu aure kuma sai a shirya daga nan zuwa shekara mai zuwa abdullahi ya ce a a dai aure yau abdullahi da girman ka da darajar ka a ce yanzu kai ne zamu mu aure a gaggauce ce yau za a yi ashe shi Allah ya nuna mai ba zai ƙara shekaran ba ya ce a yi aure fa aure a yi a yi ya ka daura aure ba ya isa an ɗaura aure aka ɗebi amarya sai makka ana makka an yi shagali an ƙare ana farin wata cikin watan rajab ranar alhamis da daddare gobe juma'a abdullahi ya shiga ɗaki sai ga bai taɓa ganin ran da amina ta burge shi irin nan ba amina ta ga abdullahi bai taɓa burge ta irin nan ba ashe irin nan ne allah yake so ya abu Allah ya ce mala'iku a zuwa zagaye maka cip cip cip ai gadi mai tsanani ba a son wani shidani ya shiga ya yi gadi aka tsara maka cip da cip aka hana wani shiga da fita da motsi babu ba aljanin da ya gida maka wallahi a ranar ranar ne abin da ke faruwa tsakanin mata da miji ya faru da Abdullahi da Amina sai cikin manzon Allah ya shiga daren juma'a an buɗe ƙofofin aljanna an kulle ƙofofin wuta kamshi ya cika duniya sanyi mai daɗi ba mai cutarwa ba yanayi ya canza kama sai shugaba ya zo shugaba ya tabbata a cikin cikin mahaifiyarsa a ranar duniya ta fara saiti ke duniya a lokacin ta fara ɗaukar saiti a da ta saki hanya amma yanzu hanya ya dawo saboda wanda ke da abun yau ya zo ha watan rajab ba sai amina ta ga wani mutum dogo ba mai gogaggen goshi bai da kurji ya zo yana assalatu wassalamu alayki ya alayka ya rasulullah ta ce a'a kai wane ne ya ce ba ki gane ni ba ta ce ban gane ka ba ya ce adam uban mutane ya ce ni ne adam me ka zo kai me za ka faɗa ya ce a'a bishara na zo in miki amina kin ɗau cikin shugaban halittar Allah irin wannan aminan ne za a ce haihu mata da imani annabi adamu da kan shirzo yana gaishe ta yana ba ta labari ita ta san ma adamu kai ka san shi ko ka kana ta barazanan banza wata na biyu shitu ya zo yana gaisuwa yana jinjina amina ta ce waye ya ce shitu me kamo ya ce bushara wata na uku idris ya zo wata na hudu annabi nuhu ya zo wata na biyar annabi hudu ya zo wata na shida annabi ibrahim ya zo wata na bakwai annabi isma'ila ya zo wata na takwas annabi musa ya zo wata na tara annabi isa ne ya zo yana danal kurgubin ka ya rasulullah ai lokacin saukan ka ya zo kenan manzon Allah eh lokaci ya yi ya rasulullah ka ji ko wata na tara annabi isa ya zo yana barka da zuwan manzon Allah kuma duka waɗannan annabawa guda tara ba wanda amina ba ta gan shi da idonta ba ba wanda ba ba ta labarin abin da ta ɗauka ba sai kawai amina ta zo da alheri ga dangata ta san da zuwan shi ta san menene ya ka ce bata yarda da shi ba kai kuma me zai sa ka yarda da shi na ita take da dalili da hujja aka ce bata yarda ba to kai ba misali ma misali a ce amina bata sallama ba abdullahi bai sallama ba to wani annabi ne musu wa'azi su Allah ya ce bai yin azaba sai ya aiko manzo to a gaya mu wanda ya musu wa'azi suka ce ba su yarda ba kawai shi kuma sai Allah ya kama sai kama kona duk irin yadda yake so manzo Allah sai ya kona masa uwa hala ba ne mutum ai wallahi amina tana da daman taimaka alfarma a cikin aljanna da baka gida ko baka yi sallah ba a ka tukai ta biyu gidan sallah mala'iku za su raba aiki fa sai sun zo gaban shi ce to ya rasulullah ina so wani zai yi bangare kaza wani zai yi kaza a ce to shikenan ku je ku yi aiki shikenan kawai sai a bar sai a bar maman shi a nan ba wai Allah ya taje wuta kawai can za mu yi mun mun san can jar rahaman ne a to me zaka zauna kai aljanna kuma ha a duniya ma ba in mace ta haifi sarki ita ake ce ma mai babban daki ko baka ji ba kuma sarki ba ita ce mai babban daki ba idan ya zo gaban ta tare wani yake da duka to kuma shi kenan shi manzo Allah ubangidan rahama da kansa kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amina cikin watan rabiul awwal da watan rabiul awwal ya kama ranar lahadi gobe litini da daddare ya dace da sha ɗaya ga watan rabiul awwal washe gari sha biyu ga watan rabiul awwal da daddare amina mutanen gidansu gaba ɗaya sun bar gidan an koma ɗakin ƙaba ana ta addu'a amina a wata taran nan cikin ta bai kumburo ba bai ɗaga ba kuma ta yi wata tara ba ta taɓa jin amai ba ba ta taɓa jin canjin yanayi ba ta yi wata tara ƙalau tas tangaran ba ta taɓa jin wani abu wanda yake da tashin hankali ba a wata tara ga dare ya yi daren sha biyu washe gari sha biyu ga ba kowa a gida sai amina ita kadai kuma budurwa za ta haihu ita fa ana gaya mata ne da cikin ba ta ga cikin ba kuma da shi lokacin haihuwa ya gasan dole akwai tashi hankali ta rasa inda za ta saka ba kowa a gida ta shiga tsoro ya Allah ya turo wani mala'ika da sufan tsuntsu fari tas da ya taba ta a zuciya kawai sai ta ji ta daina tsoro da ta duba gidan sai ta ga an zagaye shi da wasu irin tsuntsaye masu bakin zinari kafafu na gwam fuka-fuka ya zabar ta ci daga ta ko'ina an zagaye tana cikin haka asuba ya kusa ketowa kyamina ta ga wasu mata guda hudu dogaye ta ce kamar tsawon dabilai ta ce ina kuka san dali wani a ina kuke ya aka kuka san ina nan ya aka kuka san halin da nake ciki suka ce na su wancan maryam ce mahaifiyar isa wancan asiya ce bintu muzahim waɗannan biyu matan aljanna ne mun zo mu gaishe ki sannan da karɓar jinku eh an gwamnati wani suka zo ka san gwamnati ma ɗaya ke turawa ita hudu ne hudu ta aka bata ga maryam ga asiya ga matan aljanna kowanne ya zo ne kurum don za a haifi manzon Allah amina su ɗan kai sama sai ta ga wasu tsuntsaye ba tsuntsaye ba ne mala'iku suna yau ƙasa ƙasa hannunsu da kyallan alhariri fari tas sannan ana ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ana taba Allah kirari sai zai mala'iku ga sunan zuwa an yi ƙasa Allah ya ce duk tauraro yi ƙasa ƙasa a yi kasawa ne ya samu ke sa gulon shi da Allah zai kawo haihuwar taurari ya saukar ka duba anwar muhammadiyya din ka dubi al-nihayat wa al-bidayat wa nihaya taurari ne a kawo ƙasa suka haska duniya don manzon Allah ne duk sun zo da wannan bayanan duniya ta ɗau haske ta ɗau kwalliya mala'iku aka sauko da alhariri za a karɓi haihuwa to in aka tashi magana haihuwa annabi fa dole sai dai mutane su tsaya yi kuma aka shi ibrahim ya faɗa kuna da faila hamadi in na ƙarasa a karanta ko ba ku da ita to a kawo sai mu yi manzo Allah mara ba ko a kan mutum
a takaicen takaitawa yanayi ya canza kama ya canza aka kawo ma amina wani ruwan sha ta ce ya fi nono haske ya fi zuma zaƙi ya fi almiski kamshi aka haska mata duniya ta kalli gabas tana ganin katangun kisira ba wani gini ko ice da ke tare mu amina gaba daga nan haɓɓangon duniya ganin komai take a sarari don mai abun zai zo sannan ka kamanta shekara Allah cewa ya duk matan duniya duk wata mace a duniya ta tafi ɗa ya mace idan za a haihu namiji zalla za a haifa mata ba su haifi mata ba shekara sai ya zama duniya ta ɗauki abu ɗaya namijin mazaje ne zai zo namijin mazaje ne zai zo haka namiji za a haifa ba macen da ke ɗaukar ciki ta haifi mace sayyidina rasulullahi ba sayyidina rasulullahi yanayi ya canza kama ya canza ina wanda ya ce zai kawo faila abin da ake nema shine manzon Allah sannan dama tuntuni Allah duk shirin da yake na manzon Allah shi yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu a suratul Yusuf yana cikin karatun suratul Yusufa sai ya kawo inda Yusuf ya haɗu da Yakuba da ya kawo wurin sai ce a ranar Yusuf sai da ya yanta bawa dubu goma sha shida sai shi ya ce to me ya tsammanin ka da Yusufa daɗin haɗuwa da mahaifin shi ya yanta bawa dubu goma sha shida yaya manzon Allah sanda Allah zai haɗu da shi bawa nawa za a yanta daga shiga wuta ka san lissafin ya wuce lissafin ka ko to wannan zallan fa zallan waɗanda suka yi laifi ne za a yanta tukuna banda wanda dama ba su yi laifin ba yan uwana lokacin da alfijir ya keto gari ya ɗauki haske sai amina ta ji cikin ya ƙara juyawa sai ta tabbatar da mai fita zai fita kasan kowa za a haife shi na fitowa ne ta yadda ake tsibari ko a ban da manzo Allah awa gari ta nan shi ma ta nan a ita amina kasan cibin cibiyarta ta ji ya bude kasan cibiyarta da ya bude sai kawai tana jin kasan cibiyan ya bude to ba maganan me ake ce masa ba maganan yanzu mutum za a haifa ko abin da ya kama da mutum ba a ita ta ji kasan cibiyarta ta buɗe lokacin da ta ji kasan cibiyarta ta buɗe kawai sai sai da na aminatu sai ta ga wani irin haske ya fito ƙarƙashin cibiyarta ya yi ya fito cikin waje sai ya zama aminatu Allah ya kara mata yarda sai ta gane cewa ta haifi sayyidul anami muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana gane cewa ta haife shi sai ta ga mutum ne ya zo a cikin sujada kuma irin sujadan babban mutum ba karamin yaro ba Muhammad Bashir Islam wa Sa'adat al-Anam Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa idan an zo nan to kowa ya miƙe a tsaye saboda girmamawa ga wannan shugaba da girma wanda mala'iku ke girmamawa aljanu ke girmamawa mutane ke girmamawa assalamu alayka ya ainul haqqi allati tatajalla min urush al-haqaiq sallallahu alayka wa ala alika wa sallim صلى الله عليك وعلى آلك وسلم sallallahu alayka wa ala alika wa sallim صلى الله عليك وعلى آلك وسلم assalamu alayka ya habiballah صلى الله عليك وعلى آلك وسلم assalamu alayka ya safwatillah صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا رحمة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا مرتبة الجامعة للأسماء والصفات صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا مفتية ولاية الإيجاد البراءة الاستهلال صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا من كاتمته براءة المهتم والكمال صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك أيها الحجاب الأعظم صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا أين المعرفة الأكوان صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا نور عرش الله صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا نور العيون الإنسان صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا إنسان العيون صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا سيد ولد آدم ولا فخار صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من خدب بأنك لعلى خلق العظيم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الرحمة يا من هو الرحمة الرحيم صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا جمال المملكات الرحمن صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا نور السماوات والأرضين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الباب والمفتاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو الرحمة والنجاة صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا ثاني الاثنين الوجود صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا معدن الأنوار والأسرار صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا أول البارز التجليات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من تجلى له الحق بكمال الذات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صاحب المعراج صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من ما ينطق عن الهوى صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا من ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من ما زاد البصر وما دقى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا محمد عبد الله عبد صلى الزاد الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من جمع بين العبودات والسيادات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا مفرج الكروب صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صاحب اللواء صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا حياة الأرواح والأشباح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا صاحب التشكلات الباهرات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك أيها الذرات البيضاء صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا قطب يا يا قطب الوجود والروح صلى العارفين الله عليك وعلى آلك السلام عليك يا من هو الاسم والفعل والحرف صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا والدا وما ولد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا علم الرشود والفلاح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو المشكاة والمصباح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا من هو يا من حبه هو الدين والصلاة صلى الله عليك وعلى آلك السلام وسلم عليك يا نبي الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا ولي الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا شفيع يوم المحشر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم السلام عليك يا خير المرسلين صلى الله عليك وعلى آلك وسلم المدد المدد يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الشفاعة الشفاعة يا رسول صلى الله الله عليك وعلى آلك وسلم الكفاية الكفاية يا رسول صلى الله الله عليك وعلى آلك وسلم الولاية الولاية يا رسول صلى الله الله عليك وعلى آلك وسلم النصرة النصرة يا رسول صلى الله الله عليك وعلى آلك وسلم النصرة النصرة يا رسول صلى الله الله عليك وعلى آلك وسلم النصرة النصرة يا رسول صلى الله الله عليك وعلى آلك وسلم سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبقنا رسول الحج والعالي أسرارك المستقيم على آله وسلم من نار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وعلى الله رب العالمين
yana yi yana yi shi salati goma ga annabi ayatul kursi da li'ilafi شيء لا يزال لا تشد عينك ولا يديرك عن البيت الذي عليك شيء kada li'ila fi Allah ya tsare mu wannan ne rigima ta rayuwa da ake ciki ko dai alhamdulillah yan fara amma dai saboda rayuwa ita ta yi makwabci kai ma ta shafe su saboda haka mai ilahi uku uku Allah ya tsare garinmu Amin.
ya tsare jihanmu Amin.
ya tsare yankinmu ya tsare ƙasanmu ilahi kafa uku uku alam na sharaha da salatin fati ubangiji allah ka kara wa garin nan albarka kara masa ni'ima ka taimaka wa mutanen garin da rayuwa da kuma son annabi Sallallahu alaihi wasallam.
gudun gurbara da zai ta allabi a kawo da yake amani yi da da ƙwararri shi da lalini a hilar ta yi wasu da gudun gurbara da zai ta allabi a kawo da yake لا تقرأيش ولا بنور إلا بالشتاء والصيف قال إليك لتهتم ألم نشرها لصلاة الفاتحة duwan da ya hidima a wannan taro da aka yi saboda biyayyen halitta Sallallahu alaihi wasallam.
allah ka yi masa hidima Amin.
saboda a sama annabi Sallallahu alaihi kowace iri ce wa kullum an ja da bishari wasallam.
to kowace iri ta hidima ko ta za a wuce a ce Allah ya sa albarka ce Amin.
Allah karba ne kai ka san yadda zuciyar yan adam ta Allah ka sa albarka a ciki mata da suke tsaye suka yi ta hidimomi suka yi ta ayyuka suka kuma taya mu wajen taruwa a wajen maulidin annabi Allah ka sa alheri a cikin zarfin su Allah ka yi taimako Allah ya'ya da mata da maza masu son aure Allah ka ba su wanda suke tare da mazansu amin Allah ka hore musu Allah ka hore wa kowa komai ita ka hore ta a wajen mijin da mijin ma Allah ka hore shi a wajen ta Allah kuma ka buɗa musu saboda komai ake ciki ba dan adam rayuwa ba za ta yi ba sai an dan samu haffafawa daga ubangiji Allah to sauki na ka ne Allah muna roƙon ka sa shi a cikin rayuwa ta ma'aura ma'aurata da iyaye da malamai alam na sharaha da salatul fatih bakinmu masu tasowa daga wata duniyoyi su zo su taru saboda annabi Allah ka san ba ka bukatar bayani muka yi shi ne a matsayin mu na mummunan mutane Allah waɗannan ka taimaka musu Allah ka tsaya a kan lamarin Allah ka sun baro iyalansu sun baro garinsu sun baro gidajensu Allah don su zo su yi hidima annabinka Allah waɗannan mutane Allah ka mai da su gida lafiya saliman kuma ganima Allah ka mai da su gida lafiya saliman ganima saboda alfarar wanda aka taru a wajen Allah ya sa albarka a ciki Allah kar ka bar su sai suna masu riba Allah kar ka bar su sai suna masu ganin abin da suke so nan alfarma annabi Allah alam na sharaha da salatul fatiha Allah ya saka musu da alheri لا بركة فرصة ولا رب بركة لا لا بين وجهك كلها والغالي فلك إذا نازل الله قال كاري وقال كاري كريم وكاري جهة وكاري كرامة Allah duk inda wani mutum yake musan annabi komai nisan sa komai kusancin sa Allah ka sani annabi yake so Allah mu kuma mun yi masa salatul fati na da ila suka tsare shi kuma ka buɗa masa duk mai san annabi na duniya falaki da nasu شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس مثل في الشر
amin amin
فاتحة لصلاة الفاتحة amin amin
من الصراط المستقيم amin
غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ونسألك التوفيق والمعافاة في الدنيا والآخرة والصحة والأمن من جميع الشرور اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات amin amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
sabai na saboda girman manzon Allah yan uwa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ne a wanke da askinsa daga Allah da kwallinsa daga Allah da kaciyarsa daga Allah sannan da ya zo ya yi sujjada da aka daga shi kuma sai ya rika gabansa saboda ba a ganin gaba annabi sallallahu alaihi wasallam tun sanda aka haife shi hakorin shi talatin ne da su ya rayu da su ya koma ba kaman yadda kowa yake haƙori ba an haife shi kuma in ya shekara bakwai ya zuba ba sannan ya yi farfara shi manzo Allah da ya zo da su da su ya koma sannan manzo Allah mu lura Allah ya zaɓa mashi komai nashi daban sunan shi Muhammadu a lokacin sallallahu alaihi wasallam ba suna amma da aka haife shi sunan da aka sa masa Muhammadu an haifi mahaifiyarsa lokacin suna na wasa ake sawa amma sunanta Aminatu an haifi mahaifinsa lokacin ba suna jahiliya sunansa Abdullahi kako sunan su duk a cikin sunayen Allah babu kamar Allahu shi alif lallan hakuri din nan na Allahu shi kadai ne a cikin sunayen Allah wanda baya baci in ka dauki alif lallan hakuri ka cire alif sauran wanda suka rage sun zama lillahi in ka cire lan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahta sara ka kara cire lan wallahu fis samawati wa fil ardi ilahu an ba a sunan Allahu ba babu wanda zaka cire ka cire ka cire yana nan bai kare ka sai Allahu to shi Abdullahi ya zo ne Abdullahi shi ma yakin manzon Allah wanda za ta yi renonsa sunanta halimatu wanda ta ba shi nono mata da suka ba manzon Allah nono guda bakwai babu wanda sunanta take da manza daya guda biyu sunansu duka halima ne guda uku sunansu atika sannan akwai amina akwai suwaiba jama'a wannan yana da tsawo ba zan ci gaba ba dama gwargwadon inda za a haifa a tashi a yi addu'a shine kamata in kai in tsaya kamar yadda kafin in zo dama aka ce zan yi karatu ne na awa biyu zuwa awa biyu da rabi bisa lura da cancanta na tabbatar da na kai wannan adadi ina cewa sanaka Allahu mawlana al-azim wa ballaka rasul mustafa al-karim wa nana ma zalika min ash-shahidin subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jaddaka wa ghayra sanauka wa la ilaha ghayruka allahumma nas'aluka rizqan wasi'an ilman nafi'an wa rizqan salihan al-qism min musibatan min kulli yawm wa laylatin jiblana an ashkurana sirra jahra min kulli yawm rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ya kara ma halifa lafiya shehu mu shau ma da su Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana Allah ya biya dukkan bukatunsu na zahiri da na baɗini Allah don alfarmansu da son da kake musu ruwa Allah ka biya bukatunsu Allah waɗanda suke kawo mana damuwoyi su ce a yi musu addu'a Allah don alfarma waɗannan jagorori namu Allah ka biya bukatunsu الحرمة سيدنا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الكريم والجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين